إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار فيا عباد الله نعيش في زمن كثرت فيه الأصوات وتعددت فيه المنابر ولكن قل فيه من يقبل الحق إذا جاءه في هذا الزمان صار الحق غريبا وصاحبه غريبا وكلمة هذا حرام تقابل بالسخرية وكلمة هذا لا يجوز تقابل بالهجوم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك قبل ألف وأربعمائة سنة فقال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر آمة رواه أحمد أولا ما هو الحق الذي نبغضه الحق أصلا هو ما جاء به الوحي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحق هو الأمر بالصلاة وبالحجاب وبالصدق وبالأمانة وببر الوالدين الحق هو النهي عن الغش وعن الربا وعن الغيبة وعن التبرج وعن الظلم لكن المشكلة ليست في أننا لا نعرف الحق المشكلة أننا نبغضه عباد الله ثانيا مظاهر بغض الحق اليوم اولا بغض النصيحه تنصح شابا عن تاخير الصلاه فيقول الايمان في القلب تنصحين اختا بالحجاب الشرعي فتقول الدين يسر صار النصاح صار الناصح متشددا ومؤكدا ويحب ان يفرض رايه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة رواه مسلم ثانيا بغض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نرى المنكر في الطريق نرى المنكر في الجوال نرى المنكر في المجالس ونسكت لماذا نخاف على صورتنا نخاف أن نخسر الناس ونسينا قول الله تعالى لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ثالثا بغض الحق لأنه يصادم الهوى شاب يريد علاقة محرمة فإذا ذكرته بالله قال الله غفور رحيم تاجر يغش فإذا نساته قال الكل يفعل ذلك الحق هنا لا ير لا يرفض لجهل بل لأنه يقف في طريق شهوته رابعا بغض أهل الحق وتقديم أهل الباطل اليوم يستضاف التافه في القنوات ويهاجم العالم في التعليقات يمده صاحب المال الحرام ويسخر من الملتزم وهذا من انقلاب الموازين الذي أخبره عنه النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله ثالثا خطر بغض الحق أيها الإخوة بغض الحق ليس أمرا هينا هو أول طريق طريق الانتكاس قال هزيفة رضي الله عنه تؤرد الفتن على قلوبك الحسير عودا أودا فأي قلب أشرب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ومن رد الحق مرة سيرده مرة أخرى حتى يطبأ على قلبه والعياذ بالله قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إخواني في الله الحق لا يحتاج إلى التصويت حتى يصبح حقا ولا يحتاج إلى إجابات حتى يصبح جميلا حق ولو كرهه الناس جميعا فكن من الذين إذا سمعوا الحق قالوا سمعنا وأطعنا ولا تكن ممن قال الله عنهم وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya koyan uwa musulmi bayan dukkan dangin godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma mu sani cewa tsoron Allah madaukakin sarki mai girma shine yin nasara a duniya shine yin nasara a lahira mu sani cewa rashin jin tsoron Allah da ƙaurace ma abin da ya shinhuda shine sanadin taɓewa sannan kuma shine sanadin yin mummunan ƙarshe a duniya sannan kuma shine sanadin samun sakamako mummuna a lahira ya ku yan uwa musulmi muna rayuwa ne a wani lokaci wanda yawan ɗumi ya yawaita zaka samu ba abin da ya ɗumi yawa a wannan lokacin kowa yana da bakin da zai yi magana kuma kowa yana da bakin da zai ganyen abin da yake so ba tare da an taka mashi birki ba ba tare da an hana shi ba abin da yake so ya gai muna cikin lokaci wanda za ka samu cewa masallatan juma'a sun yawaita mambari sun yi yawa a ko'ina akwai masallatan juma'a amma da a da idan ka kilge a wannan garin bai wuce ka samu mambarin da ya kai ɗaya biyu zuwa uku amma a yanzu idan aka ce ka kilga mambarin da ake yin sallar juma a kullum to ba za ka iya kilge su ba saboda yawan da suke da sannan mu sani cewa muna cikin lokaci ne wanda a cikin al'umma kaɗan ne suke karɓar gaskiya ba da yawa ba ne idan gaskiya ta zo musu shi yasa a wannan zamani gaskiya ta zama kamar wani baƙon abu za ka gani cewa cikin mutum ɗari mutum ɗai ne idan ka gaya mai gaskiya ke karɓar gaskiya za ka ganin cewa hatta shi mai gayin gaskiya a yanzu ya zama baƙo idan kai mai ƙoƙarin gayin gaskiya ne to lalle za ka zama abin nune a wannan zamanin alhalin a zamanin da suka gabata ba haka nan ba ne a zamanin da suka gabata a cikin mutum ɗari za ka samun ɗari ba ɗaya duk masu gaskiya ne kuma masu karɓar gaskiya ne amma a wannan lokacin yawancin mutane ba masu karɓar gaskiya ba ne shi yasa yanzu kalmar ka ce wannan abin da mutum ke aikatawa haramun ne yana da wahala saboda ba karɓa ba za yi sannan kuma wannan yanayin da ake kace abu gaskiya ne shi ma yana da wahalar gayi saboda ba a karɓar gaskiya sannan ka yarda ma ka ce wannan abin da wane ke aikatawa haramun ne to abin da zai biyo baya shine isgilanci za a ce maka kai yanzu nan ka san gaskiya wai mu yake faɗa ma gaskiya wai shi wancan mai gaskiya ne wai shi da an yi magana sai ya ce gaskiya za ya gayi ba haka muke rayuwarmu ba yanzu haka muke rayuwarmu kalmai ka ce wannan abun bai dace ba ba wai ka ce wannan abun haramun ba ne a'a kama ɗan saka ya a yi wani abu ka ce wannan abun bai dace ba to lalle kai za ka zama abin yaƙa ƙoƙarin da za a yi kullum a ga kuskuren ka a dawo a ce maka kai da ke ƙoƙarin cewa wannan abin bai dace ba ai kai ma ga yanan ka aikata abin da bai dace ba kenan za a ya zamanto cewa duk mai ƙoƙarin gaskiya a wannan lokaci to shi ne wanda ake ƙoƙarin yaƙa a cikin mutane ya koyan uwa musulmi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi gaskiya yayi wata magana tun nan da shekara 1400 idan ka doka yau muna shekara 1448 maganar da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi yayi ta ne tun kahin a san cewa za a samu wata ƙasa Nijar ko kuma za a samu wasu mutane 'yan maradi kadiba haka ga tsawon lokacin da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya magana gaibu ce amma magana za ta tabbata amma kuma magana ga ta yanzu a cikin mu wannan magana ta tabbata manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace wasu shekaru ne za su zo mu mutane na yaudara wanda mutum ne zai zowa ya nuna maka abin nan babu komai cikin ya sai tarin alkhairi alhalin sharri ne a cikin wannan abu shine zamanin da muke wato shine zamanin cin amana kuma wato shine zamanin kin karɓar gaskiya sannan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace mutum ne zaka zuwa ku yi kasuwa da shi ya nuna maka wannan kasuwa akwai hita ya nuna maka wannan kasuwa akwai sauki sai kun shiga wannan kasuwar sai ka gane cewa ashe ha'inta kace yayi niyyayi a cikin wannan kasuwanci shi yasa ya koyan uwa musulmi a wannan lokacin kowace mu'amala kowace alaka tana da wahalar yi ba dan komi bane sai dan saboda abu ɗai sai dan saboda rashin gaskiya da rashin karɓar gaskiya wato ma'ana ha'inci kawai shi ya yawa a cikin wannan lokacin namu shi yasa manzo Allah ya ce wannan lokacin mai gaskiya za a maida shi makareci shi kuma makareci za a maida shi mai gaskiya sannan za a ɗokan mara amana sai a miƙa mai amanan mutane shi kuma wanda ke da amanan sai a dinga ha'inta wannan mai amana ba a san a miƙa mashi amana duk lokacin da aka so a ba mai amana amana sai ka ji an ɗauko wani shari'a aza mashi amma duk lokacin da ake son a ba ɗan banza munahiki amana sai ka ji mutane sun yarda cewa a ba wannan amana manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ya faɗi wannan magana kenan da haka ya koyan uwa musulmi mun zo a lokacin da ba a yarda da masu gaskiya lokaci ne wanda ake yarda da maha'inta da macuta da azzalumai shi yasa sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ƙara yin wata magana duka cikin hadisin maganar da muke magana cewa ya faɗi ta tun nan da shekara 1000 da shekara 100 sai yake cewa sannan kuma wasu mutane za su dinga magana mutum ne kaskantacce mutum ne mara alƙibla mutum ne wanda a cikin al'umma an san ba mutumin kirki ne ba saboda shi bai kira ga zuwa abin kirki saboda shi ba malami ba ne saboda shi ba shugaba na kirki ba ne amma idan ya tashi magana sai ya dinga magana akan al'amari na mutane gaba ɗaya za a yin karatu akan wani hadisi na alkur'ani mai girma sai ka samu wani ɗan film ko kuma wani wanda bai kai ya kawo ba ya shiga ya yi magana kan cewa wannan babban malamin ƙarya ce yake alhalin kuma menene gaskiya ce yake kuma sai ka ji an kyayi so da dama za ka jin idan mutum mawaƙi ne ya hito ya ce wallahi waƙa ba ƙarya ba ce waƙa gaskiya ce da wa yake da malaman da suka hito suka yi karatu akan cewa waka haramun ce kuma waka ba daidai bane kuma waka ba sana'a ba ce duka haka na ake to wannan mutumin shine kaskantacce kai ba sai an gaya maka ba wanda aikin shi shine ya zo ya zamana a yi ƙarya da shi a zamna tare da mata da 'yan mata a yi duk abin da ake so a haska a zanna a kalla shine ya kai matakin da malamai su yi magana ya hito ya zagi malamai ya zagi hadisi ya zagi ayoyin amma kuma sai ka samu dubban mutane wannan shine abin biyarsu wannan mutanen kuma shine abin da suke goya ma baya kaga maganar maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta tabbata na kin gaskiya wanda zai zuwa a irin wannan lokacin kuma wallahi lokacin ya tabbata ya ku yan uwa musulmi yana daga cikin abin da yasa muke kin gaskiya suna da yawa sannan ya ku yan uwa musulmi menene ake ce ma gaskiya abinda ake ce ma gaskiya shine duk wani abu wanda ya zo ta wahayi daga Allah madaukakin sarki mai girma yace ayi yace ku ka ayi sannan shine duk wani abu wanda ya zo a cikin alkur'ani mai girma yana nuna aikata ko a bari wannan shine ake ce ma gaskiya sannan abinda ake ce ma gaskiya shine ayi umarni da abu mai kyau shine duk kuskuren da aka ga ana aikatawa a hana wannan kuskuren shine gaskiya sannan a yi umarni da cewa mata su sa kaya su rihe jikinsu wannan shine gaskiya sannan a yi umarni da ita gaskiya kanta sannan a yi umarni da amana sannan a yi umarni da kyautata ma uwaye da yi musu biyayya sannan a yi umarni da hana ha'inci a kasuwanci ko ma amine ne sannan a hana riba a cikin mutane sannan a hana cin naman mutane a zamana ana hirar wancan sannan a hana yawan hita hakanan barkatai yawan hitan mata sannan kuma a hana zalunci wannan shine ake ce ma gaskiya wato duk abin da ya zuwa da ƙur'ani a hadisin manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi inda ya hana a hana aikata shi amma da tabarrijin amma da rishin sa kayan na kirki amma da komi duka ana aikatawa ba wai gaskiya ba shine sai an gaya maka magana ka ce ba ka yarda ba a'a duk abin da alƙur'ani ya hana da an aikata shi ba a san gaskiya saboda gaskiya shine abin da alƙur'ani ya ce a yi sannan kuma gaskiya shine abin da alƙur'ani ya ce a ƙi sai a ƙi wannan shine ake ce ma gaskiya babban matsalai ba wai ba mu san gaskiya ba ne ba a'a babban matsalai shine kawai muna ƙin gaskiyan ne mun san gaskiya sannan duk wanda ya san abu cewa ba daidai ba ne kuma ya ƙi barin shi to lalle yana ce ma Allah maɗaukakin sarki mai girma ne ya je ya yi a yadda za a yi da shi ya kuyan wa musulmi na cikin huskoki na ƙin gaskiya wanda muke aikatawa a wannan lokacin shine na farko ƙin nasiha so da dama ɗan uwanka zai maka nasiha so da dama malami zai maka nasiha so da dama wanda ya hika sanin duniya ya hika sanin addini zai maka nasiha amma ba za ka karɓa ba so da dama za ka gani matasa ba su sallah ka zo ka yi masa nasiha akan yin sallah za ka jin sun ce maka imani a cikin zuciya yake dan uwa ba ka sallah ba ka bauta ma Allah madaukakin sarki mai girma kana tunanin kana da imani a cikin zuciya wallahi ƙarya kake baka da imani a cikin zuciya kuma idan ka mutu a haka nan ne zaka gane cewa baka da imani a cikin zuciya tunda nasiha ce aka maka kakki karba ba wai baka sani bane a'a kin nasihan ne kai sai ka ce ai imani a cikin zuciya yake ka gwada ka gani zaka samun idan ƴan uwa mace ce ka mata nasiha ba ta sa hijabi tana hituwa a tsirara kace ta dinga sa hijabi za ka jince mata addini yana da sauki addini yana da sauki amma aya da hadisi kuma sun ce mata su rihe jikinsu su bar kawai tafin hannuwansu da huskokinku amma sai ke hito ba hijabi kuma wani bi babu kaya masu kyawu wata rana ke hito da kaya matsatsi ka gwada ka gani duk wadda za ka mana siha akan wannan ba wai ba ta san ba gaskiya ba ba ba ta san cewa abin da ka gaya mata gaskiya ne a kin gaskiyan ne take to ana magana kan kin gaskiya ne shi yasa duk wanda yake kokarin yi ma mutane nasiha a wannan lokacin ku sai ya haƙuri saboda sai an ce mishi shi dan tsanantawa ne saboda sai an ce mishi shi dan kokarin ya da abu mai sauki ne abu mai wahala saboda sai an gaya mashi duk abin da bai san a gaya mashi wallahi sai an zage shi sai an gaya mai bakan magana kai sai an kai ana cewa shi wannan mutumin kai ba ma aya bace kai ba ma hadisi bane kawai ra'ayin shi ne yake tare mutane yake kokarin gaya mashi da Allah wannan mutumin koyi banza da shi kuma sai ka gani saboda mutanen galibinsu saboda duk tambaɗaɗɗi ne tambaɗar suke so to mai ɓata abin shi za su bin bayan shi abiye mai a ta tambaɗa kinan da haka ya koyan uwa musulmi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shine fa da kanshi yace addini an-nasiha ba hawan bane yace manzo Allah ne tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a maka nasiha kayi tsoron Allah a maka nasiha kayi tsoron manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ka kiyaye haƙoƙin shi ka kiyaye haƙoƙin addini ka kiyaye duk wani abin da yace a kiyaye ka kiyaye abubuwan shugabanni sannan ka kiyaye abubuwan mutanen da kake rayuwa da su ya koyan uwa musulmi abu na biyu ko kuma huska ta biyu wadda ke nuna cewa muna kin gaskiya kirikiri ba wai dan bamu sani ba shine yin umarni da abu mai kyawu da hani da abu mummuna so da dama zaka gana ana abu a unguwarku so da dama zaka gana abu ana yin sha unguwa wanda ba na daidai bane so da dama zaka ga zaka gana ana yin abu a cikin waya ta salula wanda ba daidai bane so da dama inda kuke zama za a dinga yin abu na ba daidai bane amma kana da incin ka yi magana ka ce wannan abun ba daidai ba ne amma ba za ka yi magana ba dole sai dai ka kyale saboda kana kallon wani in ka mai magana za ku yi rikici za ku saba za ku yi gaba sai ka kyale saboda wannan rikicin da za ku yi saboda wannan saba da za ku yi so da dama za a yi abin da ba daidai ba inda kake zama sai ka kyale ba don komi ba sai don wannan mutumin wanda za ka gaya ma gaskiya za ku iya samun matsala ko kuma za ka yi asarar wannan bawan Allah amma dai ba za ku mancewa ba cewa aya alkur'ani mai girma ita kuma ta gayi cewa an tsine ma wasu mutane wanda aka kasance ana aikata aikin lahi a cikinsu amma sai ba su hana a yi wannan aikin a sha'in ba a cikinsu shi yasa to idan Allah maɗaukakin sarki mai girma ya tashi sabka da azaba sai ya sabkar da azaba ga kai da kai shi kana iya magana sai ba ka yi magana ba sai ka kyale aka ci gaba da yin abin to sai Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da azaba sai ta shahi kowa mai aikatawa ta shahe shi wanda ba ta aikatawa ta shahe shi wanda ya ƙi yin magana saboda da yana tsoron kasa saba da wani ko kuma dan kai ya rasa wani to sai Allah maɗaukakin sarki mai girma ya sabkar da azaba ga kowa gaba ɗaya ba dan komi ba sai dan daga cikin mu akwai wanda in sun ga daidai suna iya cewa a ci gaba da yi in sun gaba daidai ba suna iya hanawa a hannu to sai su ki hana to shi yasa Allah madaukakin sarki mai girma ya tashi kama kowa sai ya yi ma kowa wata kufita na tallatu si bandan lazina zalamu minkum khasa sai kaga kullun kana bauta ma Allah madaukakin sarki mai girma baka da wani lahi kai tsayuwar dare kai azumi da an zo aka kwamso jarabawa sai ka gani ta faɗo kanka ba dan komi ba yana daga cikin abin da yake sa jarabawa ta riske ka cewa kana iya magana kan lahi ka zara ido ana wannan lahi ya ku yan uwa musulmi yana daga cikin huska ta uku ta kaurace ma gaskiya da muke yi ta kirikiri shine idan gaskiya ta ci karo da abin da ran kake so ko da ba daidai bane galibi kowa bai karɓa irin wannan gaskiyar so da dama za ka ganin mutum yana son ya yi kasuwanci mai haramun a cikin shi an ce haramun ne wannan kasuwancin ya ce ba shi kaɗai ne ba farko da ya aikata wannan abu me yasa ya ba da wannan amsai saboda ya ci karo da abin da zuciyar shi ke so ko kuma ya ci karo da abin da koko ya ci karo da abin da yake ganin zai samun kuɗi masu yawa so da dama za ka ganin mutum yana alaƙa da mace wadda ba mai kyau ba idan ka mai magana saboda ya sallahi ne sai ya ce maka Allah maɗaukakin sarki mai girma ga furin rahimu ne ai ayat tana da saura da sai ka ƙara kuma shadidul iqabu ne kenan ba dole ho in ka aikata aikin zunubi sai Allah maɗaukakin sarki ya yahi maka musamman in ana gaya maka gaskiya kana gayin wani abun kuma bayan gaskiya wato cewa kana ƙin gaskiyar da ake gaya maka kana gayin abin da ba shi ba so da dama mutum zai yin ha'inci a cikin kasuwancin shi in ka mai magana ya ce maka ai ba shi kaɗai ne ke aikata irin wannan abin ba to masu aikata irin abin gaskiya suke aikatawa ba gaskiya suke aikatawa ba kenan yana daga cikin ƙin gaskiya da muke yi abu in ya ci karo da ra'ayinka to sai ka ƙiyar racewa gaskiya ne aka gaya maka hatta a cikin malamai kana iya samun wannan abu malami ne yake aikata ba daidai ba a zo a gaya mai gaskiya amma yana ganin cewa shi a matsayin ya na malami shi a matsayin ya na karatu wannan gaskiya ba zai karbe ta ba saboda me yasa saboda ta yi karo da abin da ke abin da ran shi yake so kenan dan haka ya koyan uwa musulmi ko ranka yana son abu wannan abin idan gaskiya aka gaya maka ka yi hakuri da wannan abin ka bi abin da Allah madaukakin sarki mai girma yake ci mai girma ya tsaida akan wannan abu ya koyan uwa musulmi yana daga cikin huska ta ƙaurace ma gaskiya cewa ƙin su masu gayin gaskiya da hihita mutanen banza akan masu gayin gaskiya don haka ya kuyan uwa musulmi shi yasa a yau za ka gani musamman a abin da ya shahi gidan talabijin ko a abin da ya shahi radio ko a abin da ya shahi hanyar sadarwa za ka gani ba wanda aka hiyaƙa kawan malamai masu gayin gaskiya amma duk wani tambaɗaɗɗe da ka sani mai yaɗa tambaɗa za ka ga mutane sun yi bibiya shi sun yi ƙaunar shi sun yi san shi abin da yake ya yi birge su da abin da malamai suke gai so da dama za ka gani mutum ne wanda shi kan shi a karatun shi a sallar shi akwai gyara amma idan malami ya ga ya magana wadda ta ci karo da ra'ayin shi saboda bai san gaskiya kawai sai ya lake a waya zagi wannan malamin kuma shi kenan ya zagi banza ya ya ci bilis amma so da dama mutumin da ba komi ba bai da wata kima bai da daraja kawai mutum kaskantacce idan ka taba shi zaka samu cewa kuma mutane sun makata in wanga ya zage ka ta can wanga ya zage ka ta can ba dan komi ba sai dan an taba mutunan da ba gaskiya yake gayi ba so da dama mutum zai hitowa ya karyata malami shikenan ya karyata ga banza sai da dama mutum zai hitowa ya karyata shugaban kasa ya zagi shugaban kasa shikenan ya karyata banza so da dama mutum zai hitowa ya zagi mutum mai mutunci wanda kowa yake ganin mutuncin shi amma za ka gana an samu cewa akwai masu cewa abinda kai kayi daidai abinda kai ka burge mu haka ake so dama shi gani yake ba wanda ya isa ya mashi kaza ba wanda ya isa ya mashi kaza to dama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya riga ya gayi cewa za a zo irin wannan lokacin wanda ke gayan gaskiya mutane za su kaurace mishi wanda kuma ke yada alfasha mutane za su so shi to wannan lokacin ne aka kawo kuma mutane ba su ankara ba ke yana da kyawu mutane su ankara duk wanda ya zamanto cewa mutum ne mai gaskiya yake kokarin bata to wannan mutunan ba mutunan biyar ka bane sannan duk wanda ya zamanto cewa mutunan da bai da gaskiya shine yake kokarin so yake kokarin yadawa ko kuma yake kokarin tada maka to kada ka yarda da wannan abin saboda za ka shiga cikin layin wanda ke kin gaskiya wadda kuma gaskiya ita ce addini gaba ɗaya ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa ƙaurace ma gaskiya da kin gaskiya ba haƙaramin al'amari ba ne wallahi babban al'amari ne saboda shi ne hanya ta harko ta duk wata lalacewarka saboda shi ne hanya ta harko ta ƙin bin Allah da manzan Allah saboda duk wanda ke ƙin gaskiya to lalle ne sai ya ƙi Allah sai ya ƙi manzan Allah saboda saboda shi addinin gaba ɗaya an gina shi ne akan alkur'ani sannan kuma an gina shi ne akan sunnan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi yasa sahabin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Huzaifa yake cewa za a taho lokacin da fitina suke zowa su dinga shiga cikin zukatan mutane su game kamar yadda kake ganin mutum idan ya kwanta a saman tabarma da jikin shi da tabarma kusan ami kusan a game yake za ka gani a wannan lokacin wanda yake son gaskiya shine wanda zuciyar shi za ta dinga samun ɗigo na haske tana ƙara haske duk gaskiyar da aka zo aka gaya mai sai ya amsa wanda kuma yake ƙin gaskiya shine zuciyar shi za ta kasance kamar ana mata ɗigon baki ne duk in ya ƙi karɓar gaskiya sai ya zamanto cewa yana ƙara ta ƙin gaskiya ne shi yasa duk wanda ya ƙi gaskiya karo na harko kuma sai ya ƙi gaskiya karo na biyu kuma sai ya ƙi gaskiya karo na uku sai ya kai cewa bai son ya ji gaskiyar sannan kuma ba zai je inda za a gaya mai gaskiyar ba shi yasa akwai wanda duk bala'in da za ka yi ka ja shi ya tai wajen wa'azi wallahi ba zai je ba ko da bai komi ko da a ce in ya je wajen wannan wa'azin lahiya ce abbe da idan ya je ya sauraro wannan wa'azin lahiya zai samu wallahi bai zuwa saboda mi saboda ya riga ya saba da kin gaskiya Allah ya riga zuciyar tashi ya karkatar da ita a gaskiya saboda shi haka ya dora zuciyar shi akan rashin san gaskiya ya ku yan uwa musulmi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa lokacin da suka kaurace ma san gaskiya abba su san gaskiya sai shi ma Allah madaukakin sarki ya zage zukatansu daga kin san gaskiya sai ya zamanto cewa ba su ba gaskiya har abada ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa ita gaskiya wata abu ce wadda ba ta bukatai ni sai na yarda cewa gaskiya ce sai wancan ya ce wai sai mutane sun tare sun ce gaskiya ce a gaskiya ba ta bukatar wannan abu gaskiya ba ta bukatar in na gaye ta sai mutane sun yarda cewa i gaskiya ce a ba ta bukatar wannan abu ita gaskiya ba ta bukatar sai ta burge ka take gaskiya gaskiya ba ta bukatar wannan abu gaskiya ba sai ka ce abin da aka gayi ya yi kyau ba ko kuma abin da ake aikatawa ya yi kyau a'a abin da ke gaskiya shine ko da gaba ɗayan mu za mu yarda cewa wannan abin ba gaskiya bane in dai gaskiya ne to tana nan zamana sunanta gaskiya yana daga cikin abin da ke ba mutane wahala shine cewa za ka iya gayin gaskiya kuna ku goma mutum tara ba su yarda da gaskiya ce ba saboda mi saboda sarrai amma kuma gaskiya ce abin da ka gai to idan ka san wannan gaskiyar taka tana da madogara ka san inda ka ɗauko ta Allah ne da manzan Allah ya gai to kakka yarda zuciyarka ta karaya akan cewa wannan ba gaskiya ba ce saboda mutane ba su zaɓe ta ba cewa gaskiya ce saboda mutane ba su yabe ta cewa ba gaskiya ce saboda mutane suna ganin cewa wannan gaskiyar da ka gayi ba ta da kyau saboda duk inda gaskiya take ta wuce tunaninka kuma ta wuce hankalinka sannan ita gaskiya sikelin ta ba hankali ba ne sannan kuma ita gaskiya sikelin ta ba yawan ilimi ilimi ba ne sannan kuma ita gaskiya sikelin ta ba tarin shekaru ba ne sannan kuma ita gaskiya sikelin ta ba yawan ba yawan na tara arziki ba ne kinan da haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa ita gaskiya sunanta gaskiya ka so ko baka so ba shi yasa hausawa suke cewa daga kin bin gaskiya sai sai bata abinda muka wada na daidai Allah ya bamu ladashi kuskure ko tuntube alshi wanda muka yi Allah ya himu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce bamu ikon yin aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce bamu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad